الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي uku an shigo daren hudu kenan ga watan shida hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan 11 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma sannan muna cikin suratu yunus a satin da ya gabata mun fara bayani daga aya ta 42 zuwa aya ta 43 a shafi na 214 sai lokaci mun halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce inna Allah la yazlimu nasa shay'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون
na'am kamar yadda tafsirinmu yake tafiya muna farawa ne da ilmul munasaba sannan asbabun nuzul sannan sharhul mufradat sannan kuma masail ko ba haka ba wani lokaci kuma can tana yiwa mu fara da asbabun nuzul sannan mu zo zuwa ga munasabat to anan dai babu asbabun nuzul kenan za mu tafi zuwa ga ilmul munasabat inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a a wancan sati mun faɗa cewa ibnu ashur ya nuna cewa wannan kamar cikon magana ne a kai ƙarshen magana shi ne mun ce tazyilun ne ko ba haka nan bane yawa yace kuma dalilin da yasa an kai wannan tazyili shine at-ta'ridu bil wa'id cewa an yi jirwaye da kamar wanka shine ta'rid a faɗi abu ba kai tsaye ba bil wa'id cewa kina Allah zai kama su bayan Allah ya faɗi irin ta'addancin da sun kai tun daga farkon sura ko ba haka nan bane to yanzu kuma Allah ya faɗi cewa ga halayensu wa minhum wa minhum wa minhum ko ba haka nan bane kuma sun ki imani suna ta fito na fito da alqur'ani suna ta fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan sai Allah ya yi at-ta'rid bil wa'id tana yi wa nan zuwa gaba Allah zai kama su a duniya kuma Allah zai kama su amin a lahira to wani zai ji irin narko na azaba wanda za a yi musu a duniya kuma zai ji abin da azabar da an kai musu tattale a lahira to tana yi wa lokacin da wannan abin zai faru sai ce kai Allah ya musu mugun kamu sai Allah ce a'a in lokacin yayi muka kama su a nan ko can inna Allah la yuzlimu nasa shay'a mun ji wannan ko shi yasa Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa al-Jami' li ahkam al-Qur'an shi ya bijiro da wata magana karkashin wannan aya inna Allah la yuzlimu nasa shay'an walakinna nasa anfusahum yuzlimun yake cewa ita wannan aya bayan Allah ya faɗi yan wuta ya faɗi cewa ba su da rabo an gane ko lamma zakara ahlar shaƙa'i zakara annahu lam yazlimhum an gane ko ya ce wa anna taqdirar shaƙa'i alaihim abin da yasa Allah ya kaddara musu rashin rabo wa salaba sam'al qalbi Allah ya zari an gane ko ji na zuciya kenan karba kenan wa basarahu kuma Allah ya karbe basira ta zuciya an gane ko laisa zulman minhu ba zalunci ne na Allah ba li'annahu tasarrufun fi mulkihi bima sha'a Allah ne ya ga dama ya yi yadda yake so a cikin mulkinsa wa huwa fi jami'i af'alihi adilun Allah a cikin dukkan ayyukansa adili ne an gane ko wani yana iya cewa to ya an kai ai Allah yana iya ba kowa shari'a an gane ko to me yasa Allah bai ba su shari'a ba ko ba haka nan bane to qur'ani ya ba da amsa akan wannan kaji Allah ya ce walau shi ina la'ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in to tambaya me yasa Allah yana da ikon ya ba su kuma bai ba su ba saboda Allah hakimun ne bayyan abin da bai dace ba yanzu idan aka zo a nan duniya aka yi jarabawa waɗansu ɗalibai sun zo sun yi karatu tun farkon shekara sun yi muraja'a sun yi muzakara ba su zire ma intanet ba ba su zire ma kallon kwallo ba da yin kwallo sai aka zo da wanda ya baccin shi baya zuwa makaranta ba ruwan shi da zuwa makaranta in ma ya zo sai ya sa abin nan da ake ce ma handset kinan ko abin nan ekutayar an gane ko shikenan eh in ma ya koma can kuma baya a aji eh kwancinsa baya karatu in ma malamin makaranta masa magana ce kai shahan mutane lahiya kada mutane renin wayo yayi abin da kai ya kare sai aka zo a shekara karshen shekara aka yi jarabawa sai aka ba wanda yayi karatu maki tasa'in da biyar shi ma wannan mai zagin malaman makaranta mai musu sunaye wanda ba ruwan shi da karatu baya muraja'a kawai ya zo ya rubuta sunan shi ya daga ya tafi kuma bai rubuta komai ba kuma shi ma sai aka bashi maki tasa'in da biyar dan shi a yace halil aqlus salim ya qabalu hada to ya za a yi waɗanda suka yi imani suka suka yi bi umarnin Allah suka bi manzanni kai ka zo ka ce a daidaita su da waɗanda ba za su bi ba kaga da ba zai taba yiwuwa ba to me yasa Allah bai ba su ba saboda Allah ya san babu alkhairi tare da su ba shikenan ba ko kai in kaga mutun ya cuce ka ai don baka san halin shi bane kana yarda da macuci zaka yarda da dan fuwan nayi to Allah ya yi bayanin wannan dan haka kada ka sa tsammanin waɗannan kafirai kamar Allah baya son su ne mm Allah ya fi ka sanin kowa muna fahimtar wannan shi yasa Allah ya ce inna sharrad dawabi inda Allah summul bukmul ladina لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون kagari Allah ya san da ya ji yadda su din da ba za su karba ba mi kake so Allahul ghuyub ya baka labari shi yasa ma waɗannan ayoyin zaka gansu Allah ya ce walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كما هكذا بني sannan cikin suratul nahli sai yace walau sha Allahu ba walau sha rabbuka ba laja'alakum bai ce laja'alahum ba ummatan wahida walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha a cikin shura kuma sai ce walau sha Allahu laja'alahum kaga bai ce ba laja'alakum ba kenan rabbuka cikin hud Allahu Allahu cikin nahli da kuma cikin suratul shura laja'alakum laja'alan nasa cikin hud laja'alakum cikin nahali an gane ko laja'alahum kuma cikin suratu shura laja'alahum ummatan wahida ko ba karan bane walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati a cikin nahali walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha to kaga Allah ya san ba su da niyyar karɓar gaskiya ne shi yasa ma daga cikin labari na gaibi da Allah ya bamu za a kai su a wuta su ganta mi za su gaya ma Allah Allah ce walau tara إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون Allah ya fi ka sanin su da haka bari cewa me yasa ba a ba wani shari'a ba Allah ya ga maka ko wutar ya zo ya gani in ya dawo zai koma zuwa gaban nashi da haka kai hattara da kanka muna gane wannan to inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an an gane ko bari mu kuma cikin mufradat tunda mun samu munasaba inna Allah haqiqa Allah la yuzlimu an-nasa shay'an baya zaluntan mutane da komai walakin an-nasa anfusahum yuzlimun mutane su kawunan su ne suke zalunta kaga in kaddiba mai jalale ne bai kawo wata kalima ba ta karin bayani me yasa saboda yana ganin mi a zahiri aya take ko haka ba yawwa kenan kai ne zaka fassara wato ba sai ka kawo su bai kawo dan su mufradat ba to yanzu sai mu zo cikin masail inna Allah haƙiƙa tabbas Allah in kaga kalima wato jumla ta fara da inna ba wai wato yana daga cikin abin da cikin ilimin balaga ake son ka gane in ka ga harafi in an ce harafi ba sai na nahawu ba a'a ko harafi guda ka ga an ƙara cikin wata jumla ba a sa cikin wata jumla ba to akwai dalili kaga ana cewa Allahu la yuzlimu an-nasa shay'an ko baka nan bane to amma sai an ka ce inna Allaha la yuzlimu an-nasa shay'an me take nuhi kaga ta'kidi kenan to wannan ta'kidin da an kai saboda su mu'minai ba sa shakka cewa Allah yana zalunci amma sai an ka karfafa magana saboda a nuna maka cewa in ma kana shakka ne inna Allaha la yuzlimu an-nasa shay'a Allah baya zaluntar mutane wani abu mun gane wannan da kyau ko dan mi dan Allah ya fi karfin ya yi zalunci mi Allah zai yi da zalunci mi yake da bukata ga wani ballantana ya zalunci wani dama abin da ke saka kai zalunci wani lokaci kana da bukata ce kana ganin yalla kaza zai hana ka samu kaza sai ka shiga cin cin amana da fuwan nayin da ƙarya eh amma Allah mi mi- Allah shike da komai don haka mi sai sa Allah ya zalunci inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an Allah baya zaluntan mutane wani abu mun gane wannan dan haka anan la yuzlimun nasa Allah baya zaluntan mutane shay'an wani abu malaman da suke kula da i'rabin alqur'ani in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-samin al-halabi yake cewa malamai sun yi sabani kan kalima ta shay'an yace yajuzu an yantasiba shay'an alal masdari waɗansu sun kace shay'an ba maf'ulun bihi bane masdar ne ga wani ce kai wanga mallami fa ya ɗauko aiki eh to don haka ilimi bincike ne yace ga yadda sun kace ai shay'an min zulmi inna allaha la yuzlimu an-nasa zulman ne kenan sai yace inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'an ai shay'an min zulmi an gane ko waɗansu malamai sun ka tafi akan haka qalilan wala kathiran yace wa an yantasiba maf'ulan thaniyan ko ko kai i'rabin shi a matsayin maf'ulun bihi na biyu domin fi'illai akwai wanda ke ɗaukar maf'ulun bihi guda akwai wanda ke ɗaukar maf'ulun bihi biyu akwai wanda ke ɗaukar mi uku to zalama uku yake ɗauka kenan sai ka ce li yadhlim bi ma'ana la yu- la yunqisu nasa shay'an min a'malihim kaga in ka ce min adh-dhulmi shi adh-dhulmu masdar ne amma min a'malihim matsayin maf'ulun bihi ne Allah baya zaluntan mutane shay'an min adh-dhulmi ko da zalunci dan kaɗan ko mai yawa ko ko a'a inna Allah la yadhlimu nasa shay'an min a'malihim Allah ba zai zalunci mutane ba ko da kaɗan daga cikin ayyukansu mun ji wannan da kyau ka ji abin da mai addurrul masun fi ulumil kitabil maknun ya kawo inna allaha la yuzlimu nasa shay'a allah baya zaluntar mutane wani abu kalima ta annas ka koma cikin aljami' li ahkamil qur'an na imamul qurtubi a cikin suratul baqara a ƙarƙashin aya ta wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin imamul qurtubi ya ce kalima ta annasu malamai sun yi saɓani kanta waɗansu daga cikin malamai dama sun ta yi cewa shin jam'i ce ko ismul jam'i ce mufraduhu insanun in kuma mace ce insanatun in ji wasu waɗansu sun ka ce kai jama'a babu insanatun imra'a na akwai amma dai akwai wanda ke cewa insana muna ganewa to sai aka yi saɓani shin ita kalima ta annasu menene asalinta waɗansu malaman luga suka tafi cewa asalinta nasun ɗin nan wannan alif muna ganewa asalinta daga wato alharaka ne shine motsi kenan sai zama to daga nasa ne ya nusu asalin shi na wasa yan wusu idan ta harraka annausu bin luga eh, fil luga huwa haraka domin cikin hadisi na ummu zar'in ko hadisi na abi zar'in duk ana cewa tace anasa min huliyin udhnayya anasa ai harraka min huliyin udhnayya tasa mijinta ya sa kunnanta suna rawa saboda wato yan kunne da ya siyo mata waɗanda suke sawa suna motsi kaga nasa ya motsa anasa hu ai harrakahu mun ji wannan da kyau waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a ita kalima ta annasu ta al'insan an gane ko sun kace daga annisiyanu ne kenan sai ya zamanto asilin nas in mun ka ce wawun ne na wasa ne in kuma mun ka ce asilin shi daga nasiya ne kenan ya zamanto mi annisiyan sun ka ce ita ya'un din nan akwai abin da ake kira alqalbul makani cikin ilimin sarfu kalima ta ashiya'u ita ta kadda hukunci gare shi mai yawa kadiba cikin ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum a cikin ad-durrul masun da sauran littafan tafsiri an gane ko sai sun ka ce daga nasiya ne to nasiya nunun sinun sai mi ya'un to sai an kai alqalbul makani an ka juya mata wuri ita ya'un din nan sai an ka ɗauko ta daga ƙarshe aka sa ta tsakiya sai ta zamanto nayasa da ta zanna yasa sai an ka maida ta alif an gane ko shikenan sai ta koma nas shi sa dan adam sun ka ce wa ma summiyal insanu illa linasihi walal qalbu illa annahu yataqallabu ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وأن سنك kai su bu su yarda da wannan ba kalima ta annasu kawai alhamza kinta ta asali ne asalin shi daga al'unsu ne al'unsu an gane ko al'unsu shine ɗiba kewa domin ɗan adam bai iya rayuwa sai mi sai da wani da kaga mutum bai son rayuwa da mutane irin shi to cikin biyu a zaɓi guda ko dai ya kama hanyar haukacewa ko ko jinnu sun shafe shi shi ya samu da kaga mutum ɗan adam bai iya rayuwa shi kaɗai ibn khaldun ma ai ya hido wannan ka'ida cikin tsarin shi ya ce al insanu madaniyun bi tab'ihi dan adam bai son rayuwa shi kaɗai dole yana son rayuwa ta da waninsa muna gane wannan to sai sun ce daga al'unsu ne domin dan adam bai iya rayuwa sai ya rayu da wanda zai ɗebe masa kewa ɗiba kewa ko ya zama to yana da ibada yana da tauhidi sai ya samu natsuwa tsakanin shi da Allah almusalli yunaji rabbahu ko kuma a'a bai iya rayuwa ya samu natsuwa sai tare da ƴan uwan shi mutane domin dan adam bai iya rayuwa sai tare da masu taimaka mishi rayuwar mu muna taimaka ma juna ne nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wasu kace a'a saboda samun natsuwa da mata domin idan mutum bai da mata ya balaga dole sai ya samu mata sannan za a samu natsuwa ita ma za ta samu natsuwa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha to kaji abinda malamai suka kawo an gane ko kenan kaji abinda malamai suka ce wasu suka ce daga al'unsuna wasu yasa wasu suka ce wa ma sumbiyal insanu illa li unsihi ne baya iya rayuwa sai tare da kewa imamu suyuti a cikin littafinsa al-itqan fi ulumil qur'an ina fata ana fahimta ta akwai ka'ida da ya kawo wanda nake so in yi ishara zuwa gare ta ba ɗaukar ta zamu yi ba mu ce mu farfashe ta a cikin nau'i nau'i na ulumul qur'an an gane ko a nau'i na annau'ul khamis wal arba'una sai ya kawo nau'i na mi arba'in da biyar sai ya ce fi amihi wa khasihi idan mutum yana son ya zan lafazi na alkur'ani am da kuma mi da kuma khas to akwai ka'idodin da zai bi sai ya ce to shi qur'ani dole ka san akwai am akwai mi akwai khas sai ya ce al'am in an ce am lafzun lafazi ne yastaghriqu yana hadewa yastaghriqu saliha lahu duk yana haɗe duk abin da zai iya tabbatuwa akan shi min ghairi hasrin ba tare da an sha makance ba in an ce am shine wanda ya haɗe kowa da kowa khas kuma wanda ya fitar da wani abu da karkashin am to bari ka ji shi daga cikin shi akwai kullun in ka ji an ce kullu ta shafi kowa sai an samu abin da hidda kullu man alaiha kaga babu wanda ya sai ce shi bai shiga to kuma daga cikin siyagul umum allazi da allati da allati da dai ismul mausul an gane ko ita ma tana nuhin al'umum sannan daga ciki sharadi an gane ko ai da ma da man na sharaɗi an gane ko da kuma na tambaya da kuma na mausuliya in ka ga ayyu da ma da man sawa'an cikin sharaɗi sun ka zo sawa'an cikin tambaya sun ka zo sawa'an mausuliya ce za su haɗe kowa da kowa kaji Allah ce ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna kaga duk kowa ya shiga ciki innakum wa ma ta'buduna min dunillahi ma ta'buduna mausuliya ce duk abinda ake bauta wanda ba Allah ba man ya'mal su'an yujza bih kowa ya shiga cikin wannan sannan kuma aljam'ul mudafu daga cikin siyagul umum jam'in ya zamanto mudafu ne yusikumullahu fi auladikum auladu jam'i na kuma an yi idafa zuwa gare shi duk ƴaƴanku sun shiga ciki sai an samu abin da ya fitar sannan kuma ismul jinsi al mudaf in an samu suna na jinsi wanda an kai ma idafa ba jam'i ba anan falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi amr ismu jinsi ne an yi idafa shi zuwa ga ma'arifa ya shafi dukkan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin hadisi guda ba a'a duk umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka taba guda ka fada cikin bala'i muna ganewa sannan kuma al mu'arraf bi al in kaga suna an yi masa ta'arifi da al-jinsiyya ya shafi kowa da kowa ko ya shafi komi da komi wa ahallallahu al-bai'a Allah ya halatta mi ciniki to ciniki guda na Allah halatta a'a dukkan nau'i na ciniki wanda Allah halatta ya yarda da shi shari'a ta yarda da shi wal asr innal insana lafi khusrin lafi khusrin sai aka ce mi illa allazina amanu wanda yake nuna maka ba mutum guda ba a'a dukkan mutane sun shiga ciki sannan kuma da annakiratu fi siyaqin nafi wan nahyi wash sharti su ma siyaqul umum ne kaga da Allah ce fala taqul lahumu uffin uffin nakira ce fi siyaqin nafi tufidu madha umum wa in min shay'in abin wa in min shay'in fi siyaqin nahyi afwan fala taqul lahumu uffin wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu ko ba ka nan bane in min shay'in ay ma min shay'in annakira fi siyaqin nafi tufidul umum sannan da Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajirhu annakira fi siyaqi ash-shart ahadun tufidu madha al'umum wa fi siyaƙi limtinan amma wannan akwai saɓani an na kira fi siyaƙi limtinan wasu malamai sun ce ba ta nuhin umumi sai in an samu siyaƙi wa an zalna mina sama ima'an tsahura sun ka ce ma an na kira ce fi siyaƙi limtinan da tufi dul umum mun fahimci wannan to kaga dole ka san to shi lafazi na annasu annasu shi ma amini domin an ka ce ya ayyuhan nasu akwai wanda zai fita daga ciki babu sai in an samu abin da zai taksisin sa muna ganewa to da haka yana da kyau ka fahimci abin da na alkur'ani shi kuma am kala uku ne akwai amun baqin ala umumihi rike da kyau amu wanda ya tabbata akan umuminsa ba a hidda komai da an hidda wani abu matsala ta shigo da ka hidda wani abu to yalla kabla san ma za a aza maka billahi ladi kak bari mu bada misali ka wani ce wani ce a'a ana son a kafirta da mutane a ba kafirta da mutane muke son mu ba don mu ga mutane na so nisanci kafirci inna allaha ala kulli shay'in Allah yana da iko akan mi to sai wani ya ce akwai abin da Allah ba zai yi ba ni suna ne a sai a ce ya faɗi magana ta kafirci za a nuna mai Allah yana da iko akan komai har mai bayani kafin ka wasu ce an kafirtar da mutane muna gane wannan da kyau wallahu bi kulli shay'in sai wani ya ce akwai abin da Allah bai sani ba kaga yayi ni kaga wannan ai cewa wannan kafirci ne amma za a bayyana mai har a gani shin da ganganye ko ba da ganganye ba amun baƙin ala umumihi la yukhassas sai kuma akwai amun urida bihi khusus amun ne za a kawo amma ba duka ake nufi ba sashi ake nufi Allah ce alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum waɗanda mutane suka ce da su ka gani alladhina qala lahumun nasu nan annasu mutane mutum guda ne ake nufi innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana to kaga annasu ya shafi kowa amma mutum guda ake nufi kenan amun ne ma za urida bihil khusus bambancin shi da amun al makhsus shi amun urida bihil khusus tun farko ba duka ake nufi ba ba sai ka je ka nemo nasin da ya takhsisin sa ba amma shi amun makhsus sai ka je ka nemo nasin da ya takhsisin sa shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin imamu shafi'i a cikin ar-risala tashi الرسالة بوتن تا أصول أبن نمبر تا فقه المالكية تا ابن أبي زيد القيرواني الرسالة تا أصول الفقه تا إمام الشافعي يا كاونا مسألة يا بعد مثالي دا ونا آية أكن عام أريد به الخصوص شنقيد يكي تو أنا غويم بايم ونا مغانا تمي تا إمام الشافعي يتي كما دا دليلنا القرآن دون بايم الله يتي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان بيتي إنما أولئكم الشياطين القرآن أنت إن القرآنيون من جوانا to kalima dai ta annas inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an Allah baya zaluntar mutane komai annasu sai ka kasa su i'tibarat mukhtalifa su mutane akwai da ake karkasa su bamu da damar da zamu tantance waɗannan bayanan mu kawo su amma in ka ga dama sai ka ce mutane mutum biyu ne an gane ko ta fuskar jinsi namiji da mace in ka ga dama ka ce mutane kala biyu ne baki da fari ko ba ka nan bane duk da ke shi ƙara rawu ya ce an ce akwai wankan tarwaɗa ya ce ba wani wankan tarwaɗa ya ce ƙarya ne suke yi ba wata tarwaɗa mai wanka ya ce mutum biyu ne Allah yi ko fari ko baki amma tana yiwa Allah ya baka kuɗi sai su ce maka wai wankan tarwaɗa ko chocolate wacce tarwaɗa annan mai wanka ya ce kai in ka ga kai ba fari bane kai baki ne in ka kai ba baki bane kai fari ne ya ce ma Allah rama bakance min shi to don haka dai ta fuskar imani kuma ana kasa mutane gida uku ko ba haka nan bane akwai mumini wanda yake ya bayyana imaninsa akwai kafiri wanda ya bayyana kiyayyarsa da rashin gar- gaskatawarsa sai kuma munafiki wanda shi ya ɓoye kafirci ya bayyana ni ya bayyana musulunci to in ka diba cikin eh, littafin abin nan min balagatul qur'an ya kawo yadda ake al-insanul misali ma'ana ya tattauna mutane na garin muminai ga yadda ake gane su kafirai Allah ya bayyana su cikin alkur'ani ayoyi masu yawa munafikai kuma Allah ya bayyana su cikin ayoyi masu yawa kenan kowane sai ka zo ka dubi ayyukansa da kuma mi kenan inda a hukunci akan mutum ba a kallon kabilarsa ba a kallon kasarsa ba a kallon yaren da yake magana da shi ba a kallon tsawon jikinsa ko gajere ko baki ko fari ba a kallon familin da ya fito ba a kallon kabilar da ya fito mi za a kalla aikinsa da abin da ya imani da shi in dai ana son a hukunci mi ya faɗa mi ya aikata shi yasa qur'ani duk galibi baya ka sunan bai damu da ka sunayi ba waɗanda sun ka ce kaza ko waɗanda sun ka aikata aiki kaza kuma shi yasa ba waɗannan surorin guda uku cikin alqur'ani an ka bambanta su kaga suratul mu'minuna ba a ce suratul mu'minina ba suratul munafiquna ba a ce suratul munafiqina ba suratul kafiruna domin mabniyun ne alal hikaya to cikin qur'ani yanzu in kattahi kai in ka kawo daga nan ayoyin da suke bayanin abin da kafirai suka ce da abin da suka aikata da sifofinsu suna da yawa al-mawdu al-qur'ani aqwalul kuffari wa mi wa af'aluhum wa sifatuhum sai ka koma su kuma aqwalul mu'minina wa ahwaluhum wa sifatuhum aqwalul munafiqina wa ahwaluhum wa sifatuhum fil qur'anil karim shikenan maudu'i ya kari farkon bakara mu'minnai an kawo aya hudu zuwa biyar kafirai aya nawa biyu munafikai aya zuwa goma sha uku ko abin da ya kama da haka ko ba ka bane sannan kuma sai ka tantance ayoyin da sun kai bayani kansu kaga ta fuskar jinsi sai ka raba mutane gida uku na dan baka makulli Allahumma amin eh ba sai mun ka ayoyin mutum da dai ayoyin an san su inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a allah baya zaluntan mutane wani abu walakinna an-nasa anfusahum yadhlimuna sai dai mutane kansu suke zalunta anan sai kai hattara akwai qira'a walakinin nasu anfusahum ko walakinin nasu anfusahum yadhlimuna intabih qira'a ce ta imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf haka suka karanta walakinin nasu saboda mi lakin ta zamanto muhmala ba ta da shadda nan ba ta yi aiki ba sai ya zamanto annasu an gane ko shine matsayin mi lakinin nasu sai ya zamanto annasu matsayin mi matsayin mubtada yake in an ce lakinin nasu anfusahum yadhlimuna ay yadhlimuna anfusahum ne an yi at-taqdim wa at-ta'khir mun gane wannan kansu dai suke zalunta idan mun ka dauki qira'a ta jamhur walakinnan nasa anfusahum yadhlimuna sai dai su mutane kawunan su kadai suke zalunta sai zaman to lakinna ta'malu amala inna sai zaman to annasa ismu lakinna shi ko anf- yadhlimuna anfusahum jumla ce an gane ko fi mahalli arraf'i ismu mi ismu lakin na domin za a ce inna Allah ghafurun rahim kaga gafurun ya ɗauki zamma to jumla fi'iliya ba ta ɗauka shi sai ta zamanto jumlatun wato abin nan fi mahallin raf'i khabaru lakinna a nahawance mun ji wannan da kyau imamul qurtubi a cikin tafsirinsa aljami'u li ahkamil qur'an da ya zo ƙarƙashin wannan aya sai ya ce walakin nan nasa anfusahum yadhlimuna ko ba karan bane mutane kawunansu suke zalumta yace qalan abin nan annahas akwai wani malamin nahwu da ake kira annahas za'ama jama'atun minan nahwiyina wata jama'a daga cikin malaman nahwu sun riya cewa minhumul farra daga cikinsu akwai farra أن العرب إذا قالت ولكن بالواو آثرت التشديد كين اللارباوة إذن زاسو تي ولكن تو زاسو في في تسكاو دواو إندي أكوي شدة أنغاريكو وإذا حذفوا الواو آثرت التخفيفة إذن كما سنك شاهي واو سيسو تي لكن أما وقا مغانا كوي ديتنا يواسون فداني سنة إيه تيوا ولكن كو ولكن كو لكن لكن تط أنا فداني amma nan wani irin maganganu ne na malaman lugha sai ce a'a tunda ya gana an ce walakinna sai ce kai to ai to inda ka ga abin nan to gashi kuma ai walakinin nasu kuma qira'a ce mutawatira da haka wannan magana ba magana ce mai karhi ba mas'ala ta ƙarshe walakin nan nasa anfusahum yazlimuna ai ana iya cewa walakin nan nasa yazlimuna anfusahum me yasa ba ai haka ba abu na farko al'udulul qur'ani limadha qaddama wa akhar dalili na farko shine limura'atil fawasil dan a hankalta ma ƙarshen ayoyi da ayoyin da suke gaban wannan ayar da waɗanda za su zo bayanta da mi suke karewa da nunun kenan sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir limura'atil fawasil ko ko lil asbabil lafziyya don an ce wa minhum man yanzuru ilayka afa anta tahdi al-umya walau kanu لا يبصرون كاغا نونن شي ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون بيوكينا ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين كاغا نونن كينا dalili na biyu kuma saboda zalunci walakin nan nasa anfusahum yadhlimuna mutane kawunan su dai suke zalunta to nan kuma sai ka ce ah ai mutun yana zalunta wani ko kana iya cewa to ainihin akwai matsala wani yana iya zalunta wani ko yanzu shi ka ce wani ya zalunce ni ko ba haka ba to kuma Allah ya ce mutane kawunan su ɗaya suke zalunta sai ka ce to yaran wannan Qur'ani kamar bai abin nan ba alhali dan adam yana zaluntar mi mutane suna zaluntar juna ko nan sai ka ce to at-taqdim wa at-ta'khir yufidu al-hasr al-idafi nan hasr ne an gane ko idafi ba haƙiƙi ba nan ana nufin kanka ɗaya kake zalunta amma baya hana ka zalunci wani wani nau'i na zalunci ko kuma a'a hasur ne hakiki duk wanda ka zalunta Allah zai mi zai karɓa mishi haƙin shi kenan ƙarshe duk zalumcin da ka yi kanwa zai koma kanka dai zai koma walakin nan nasa anfusahum yadhlimun kaji Allah ce falamma an jahum idahum yabghuna fil ardi bighairi alhaq ya ayyuha an-nasu innama baghyukum ala anfusikum mata alhayati ad-dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun akwai wata mas'ala karkashin wannan ina ganin kuma lokaci ya fara tahiya bari mu barta da na so mu dan kawo ta saboda dalibin ilimi ya sayar da ake yin ya to tafsirul qur'ani bil qur'ani akwai ka'ida guda hudu kuma suna nan cikin wannan wurin in kun ce a fada a fada mu ci a kawo to a riƙe mu'tamadur rabt duk qur'ani duk hadisi in kana son ka samu alaka tsakanin jibo da kyau tsakanin aya da aya ko tsakanin aya da hadisi ko tsakanin hadisi da hadisi ko tsakanin ma wata magana da wata to akwai abin da ake kira mu'tamadur rabt ka rike su da ka same su magana ta ƙari mu'tamadur rabt al-awwal al-lafzu lafazi na biyu al-ma'ana ma'ana na uku alhukmu hukumci na hudu alƙissa alƙissa ƙissa yanzu kun ga wannan aya inna Allah la yuzlimu nasa shay'an in mun ka dauki al-lafzu kalima ta az-zalim da az-zalimina muna fahimta da zalamu da sauransu sai ka kalle su meye alaka su da wannan aya don ya ce inna Allah la yuzlimu dai kenan na biyu kuma sai ka kalli ayoyin da suke nuna ma'ana ta zalunci amma ba zalama an ka kawo ba kamar ya buhuna ya buhuna ya buhuna kaga tana nuna zalunci ko ba kanan bane to sai ka hada abu na uku alhukm me hukuncin azzalumai me makomarsu a duniya da lahira kaga sai ka samu waɗannan ayoyi na hudu sai ka dauko mi sai ka dauko alqissa waɗanda sun kai zalunci misali bani isra'ila akwai wanda sun kai zalunci daga cikin su sai ka har hado to in kai wannan billahi alladhi ka fara jawo ayoyi sai an rikici inna Allah la yuzlimu nasa shay'an duk cikin alqur'ani inna Allah la yuzlimu guda biyu ne inna Allah la yuzlimu rike da kyau ba inna Allah ba fa inna Allah la yuzlimu guda biyu ne cikin alqur'ani inna Allah la yuzlimu nasa shay'an da kuma da cikin suratul nisa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima mu bar ayan nan haka ana mu je aya ta gaba Allahumma amin wa yawma nahshuruhum wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'an كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين
na'am kamar yadda mun ka saba muna farawa ne da mi da ilmu na almunasabat ko ba haka nan bane in mun ka kare da ilmul munasabat sannan mu je zuwa ga sharhul mufradat in ba mu samu asbabun nuzul ba ko sannan a zo zuwa ga masail to yanzu za mu fara da abin da ya shafi almunasaba imam ibn ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yace da Allah yace wa yawma nahshuruhum ko ko wa yawma yahshuruhum zamu zo bayanin wannan yace atfun ala wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum kenan wagga aya atafina in ka hankalta ma ma'anarta tana da alaka da yadda waccan aya ta zancen tayarwa tunda an ce can za a mi za a tayar da su to kuma yanzu an sake dawowa kan maganar tayar da su kenan kuma mi an samu tashabuhul lafzi sun yi kamanceceniya shi yasa ce wato atfun amma wani na iya cewa kai ibnu ashur yanzu duk ayoyin ga tun da can tun daga wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shuraka'akum tun da can akama tahiya sannan ka dawo ka ce min nan wa yawma nahshuruhum ko wa yawma yahshuruhum ka ce atafina ai atafi bai yi haka nan ko ba ka nan bane sai ya ce to saurara ka ji atful atful qissati ala al qissa can wata qissa ce nan ma wata qissa ce ban sani ko mun fahimta ba yasa dalibin ilimi in ka ji an faɗi magana bari cewa ba haka nan bane ce a baka dalilai in ba haka ba za ka yi mi za ka yi kuskure mai yawa muna fahimta wannan to wa yawma nahshuruhum kenan mun samu al munasaba tsakankanin wannan cikin addurrul masun fi ulumil kitabil maknun yace yawma da anka ce yawma mansubun ala zarf an gane ko ma'ana yawma dama zarful makan da zarful zaman mansubu ne a cikin mi a cikin yaren larabci ko ba ka nan bane to yace mansubun ala zarf amma wa fi nasibihi awjuhun wajen abin da ya masa nasba tunda yana bukatar abin da ya masa nasba al'amilu fihi kenan yace akwai maganganu waɗansu malamai sun kace annahu mansubun bil fi'li alladhi tadammanahu an gane ko qauluhu kenan ka allam yalbasu da Allah ce ka allam yalbasu kamar dai ba su jima ba to shi labisa aina nufin mi yana nufin mi yana nufin jimawa to labisa yauma labisa yauma labisa yauma to ma'anar da wannan fi'ilin ya kumsa ita ce ta yi nasu ba gami ga yauma ba sani ko mun fahimta ba tunda an ce ka jima ai dole sai an samu yinin da ka jima a cikin shi ko yana yiwa a samu yinin da baka jima a cikin shi ba to shine waɗansu malamai sun kace yace waɗansu malamai sun kace annahu mansubun bi yata'arafuna kenan yata'arafuna yawma yahshuruhum ban sani kun fahimta ba yawwa shi ko wancan labisu kenan yawma yahshuruhum ko ko sayalbasuna yawma yahshuruhum misali الثالث نأكو وأن سنكتي منصوب بمقدر wani abu ne za a kaddara kaga su waɗancan abubuwa da sun zo cikin aya amma sun kace kai a aji waɗannan a kaddara wani abu uzkur yauma kenan uzkur yauma yahshuruhum shikenan ina fata an fahimta alaran mai har da qur'ani can wa yauma nahshuruhum jami'an akwai jami'an nan kuma kai hattara musamman mai ba mutane sallah ta qiyamul layl da tarawihin nan nan wa yauma yahshuruhum ka allam yalbasu babu jami'an wa babu jami'an ina tunatar da kai saboda akwai mai jiran dama ya kana shiga gaban shi sallah kana ba shi takaici sai ya ɗauko ƙur'ani in ma bai gani da kyau ya sa wannan gilaskin da ake cema ver corrector ya runtsa idanu da ka ce wa yau mashirin jami'a ce a yau mai hasuhum ka alam yalwasu shi dai shi gyara maka ya ji daɗi ya kai ka bango dama ƙarya ta suka yi wai su yare na a ce sun yi har da ƙur'ani to mu za mu maganin su ta Allah ya kyauta ina fata ana fahimta ta to ala ayyati hal yanzu tunda mun samu almunasaba sai mu dawo zuwa ga abinda mai jalalin ya ce sannan mu dawo zuwa ga masai wa yawma yahshuruhum ranar da Allah zai taro su gaba daya shi jami'an din mun ka kawo shi dan babu jami'an hu anan ma'ana Allah zai taro su gaba daya tunda ayoyin da sun kai bayanin za a tado mutane gaba daya suna da cikin alqur'ani wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum to sai Allah ya ce ka allam ya ce ka annahum kenan asalin maganar ka allam ka annahum ne sai an kai takhfifinta kamar yadda anna ana emi takhfifinta wasu ka kaddara hum wasu kuma sun ka kaddara hu ka annahu lam yalbasu in ka ce ka annahum kamassu ko ko in ka ce ka annahu ay ash-sha'an shine ake kira dhamiru sha'an kadiba cikin tafsirul qurtubi shi ma ya kawo wannan dhamiru sha'an ka an lam yalbasu ka ce dai kamar ba su zamna ba fi duniya a cikin duniya awil quburi ko karkabburran su illa sa'atan minan nahar sai dan wani yanki na yini sa'atan wani yanki na yini ita kalima ta sa'a tana nufin wani yanki na lokaci amma yanzu in ka ce sa'a sai a ce maka awa ɗaya ko ba haka nan bane to can da a zamanin da qur'ani yake so ka ai babu agogo to kenan da a ce sa'atan a ce awa ɗaya kaga baka ce awa ɗaya in tabe kalima tana iya ɗaukan ma'anoni tare da ƙarin zamani al-intiqal ake kiran shi an gane ko saboda wani zamani sai ya zo sai ma'anar kalima ta ƙaru an gane ko sannan sa'a kuma tana nufin mi agogo na fata na fahimta ka sannan sa'a kuma tana nufin mi qiyama wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a to kaga cikin su wacce ce ake nufi shi yasa in an ce ma akwai al-mushtarakul lafzi akwai al-mushtarakul ma'nawi akwai al-lafzul mutawadi akwai al-mutadad an gane ko akwai al-mushakkik dukka koye su ka san abin da aka nufi kakka ta yi wasa da hankalinka saboda za a zo cikin alkur'ani a ce maka ai kalmar tana ɗaukar ma'ana kaza za ka yi rikici kai tsaye ka rikice to me ake nufi da almustarak ka ce baka sani ba hayaniya ce ba hayaniya ba ce sai a zo cikin qur'ani a kawo maka shi a ce ma tana nufin kaza tana nufin kaza tana nufin kaza kai kuma ka ce babu cikin qur'ani kaga sun kada ka cikin rami ka diba cikin wani littafi alwujuhu wan nazair na imamu damagani ya kawo kalmomin da suke ɗaukar ma'anoni daban-daban a ni sai in ga maka wallahi kyauta ruwan Allah ka allam yalbasu kamar dai basu zama ba fi duniya a duniya awil quburi ko ko kaburbura tunda in an ce fi duniya a duniya za su ga cewa zaman da sun kai duniya aimi kaɗan ne ko ko a cikin kaburbura saboda zaman da sun kai cikin kabari in an yi busa cikin ƙaho za su mi za su mutu sannan in an kai busa kowa sai ya tashi kenan sai su ga zaman da sun kai cikin kabari kaɗan na saboda sun samu bacci shine malamai sun kai sabani sai ka ce ka allam yalbafu da wanda sun kai duniyar da wanda sun kai cikin kabarin duk za su ga kaɗan ne ba shi kenan ba a duniya za su ga cewa sun abin nan lokaci kaɗan ne sannan a cikin kabari in aka yi busa wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah kaga har wanda ke cikin kabari man fil ardi da thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun shi yasa in suka yi wannan baccin dan baccin da sun ka samu ana busa qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha shi yasa dan qur'ani da ya ce babu azaba kabari sai ce ai bacci suke sai an ka ce a'a ana musu azaba kafin ayi waccan busar su samu baccin don wani fiha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi in baccin suke za a ce man fi samawati man fil ardi dan qur'ani yuna sai yazo yana son ya karyata hadisi sai ya karyata ba qur'ani bai sani ba to Allah ya kyauta to ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahari ko sai mai jalalin ya ce li hauli ma ra'au saboda haul in tabe ba da ha ba da ha karami bane ba li hauli ba in an ce hala ya hulu shine abu ya kewayo shi yasa an kasanya ma shekara suna alhaul saboda wata goma sha biyu ke kewayowa akwai kuma hala ya hulu shine yana bada tsoro to shine wangale hauli ma ra'au saboda tsananin tsoron abin da suka gani ya ce wa jumlatu tashbihi ko jumla ta tashbihi da an ka ce ka allam yalbasu halun min ad-damiri hali ne na damiri to kaga yanzu in ba na hauka sani ba ni zaka gani shi kuma wani yana koya mutane jalalin da an ce jumlatu tashbihi halun min ad-damiri sai a ce mallam mu gane wani gaba sai ce kai wani shirme shirme na da nahwu da Allah ku bari shi ba shirme na ba in dai baka gane baka koma wajen malamai ka tsaya kai ma ai maka bayani yadda ka ɗauko in ka gane ka yi bayani in an ka ce jumla ta tashbihi da an ka ce ka allam yalbasu tun da jumla ce ta tashbihi ko an gane ko halun mina domiri akwai domirin wa yawma nahshuruhum ba domiri ne na hum ba to ka allam yalbasu kenan mushabbahina an kamanta su shine halun suna halin waɗanda an ka kamanta to in ba haka ba an ka zo an ka maka bayani hali ne na zamirin wani zamirin aslan an gane ko mushabbahina bi lubthihim qalilan an siffanta su an kamanta zaman su a nan duniya kadan kai ko kace a bai da wani ma'ana wallahi bari kuma ka diba cikin abdurrul masun fi ulumil kitabil maknun zaka ga karin bayani sai Allah ce ya ta'arafuna bainahum ko yace ya arifu ba'dhum ba'dan sashen su ya san sashi idza bu'ithu lokacin da an ka tayar da su thumma yanqati'u ta'arufu sai kuma sanayya ta yanke li shiddatil ahwali saboda tsananin tsoro ahwal da ha babba ne intabe in an ce ahwal jami'i ne nami alhal halin da ake ciki ko in an ce ahwal jami'i ne nami alhaulu tsoro to in an ce ahwal aramba akh jam'i ne na mi khal mine ne khal a larabci wan mahaifiya ko mi ko kadan mahaifiya to kaga munan wajen karanta wani bi wani dubu da ake musu Allah da ya kyauta to li hauli ma abin nan yace li li shiddatil ahwali yace al jumlatu ko al jumlatu yace mi halun muqaddara an gane ko hali ne muƙaddara ko ko au muta'alliqu zarfi ko ko tana da alaka da zarfi kaga abin ya rikici dama in nahawu ya taho in baka karanta nahawu ba cikin qur'ani akwai matsala in sarfu ya taho baka karanta sarfu ba akwai matsala in qira'at sun ka zo baka san qira'at ba akwai matsala in ahkamul fiqh sun ka zo baka san fiqhu ba akwai matsala in ka'ida usuliya ta zo baka san usulu ba akwai matsala in balaga ta shigo baka san balaga ba akwai matsala in hadisai sun ka zo baka san sun inganta ko ba su inganta ba karshen ta ka cabo ta shi yasa tafsirin alqur'ani ba wasa bane ka tsaya ka koyi ulumul ala da kyau sannan ka hito in ba haka ba wallahi za su yi huskarin ka to in an ce halun muqaddara in tabe wai abin da ake nufi hali ce wadda za a kaddara za ka ji malamai suna fassara ta da hausa da an ka ce ya ta'arafu na bainahum in an ce hali ne muƙaddara ma'ana ba ta faru ba a yanzu zuwa gaba za ta faru kenan muƙaddari na ta'aruf za a kaddara musu za su san juna a can ka ji wannan da kyau akwai halin muƙarina akwai halin muƙaddara ga sunan dai yace to kuma ko kuma ka ce au muta'alliqu zarfi ko ko ita jumlar tana da ta'alluki da zarfin kenan da an ka ce yawma nahshuruhum shine yawma yata'arafuna bainahum sai ta yi ta'alluki da mi da zarf sai ce qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i llahi ko lalle tabbas waɗanda sun ka ƙaryata haɗuwa da Allah sun yi asara sun taɓi yace mi bi liqa'i llahi yace ai bil ba'thi sun karyata za a tayar da su waɗanda sun ka karyata da za a tayar da su su ne wa su ne kafirai ba ba kanan bane tunda su buse da za a tayar da su ba kuma tare da cewa suna faɗa cewa ma babu kiyama wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin ko ba kanan bane su ne suke cewa ba za a tayar da su ba da an mutu shikenan aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun ko da Hausa kaga ba Hausa sai su cike ta kana magana sai ya ce hayhata hayhata ashe kalma ce ta Qur'ani muna ganewa waɗanda sun ka ƙaryata haɗuwa da Allah sun tabka asara inji Allah subhanahu wa ta'ala qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'i Allah akwai ƴan uwarta a cikin can cikin suratul an'am قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون خسارة كينن توشي كينن قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله yace bil ba'th kenan wanda sun ka ƙaryatar da cewa liqa'illahi za a haɗu da Allah ko ba haka ba amma liqa'ullahi ba yana nufin ba sai kiyama intabe muna ganewa ko a'a haduwa da Allah akwai a duniya ganin Allah daban haduwa da ni da Allah daban wallahi kai hattara saboda suna iya kewayo maka in ka ce haduwa da Allah sai a lahira kawai kayi kuskure amma in ka ce ganin Allah sai a lahira kayi mi kai ne haduwa daban an gane ko mi gani daban magana da Allah daban mi ganin Allah daban kaji Allah ya ce annabi Musa ya tattauna da Allah izra'a naran faƙala li ahlihim kusu inni anastu raran la'alli atikum min ha bi qabasin da haritahi aw ajidu ala nari huda falamma ataha nudiya ya musa inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda kaga na allah ne yake magana da wa annabi isa annabi musa manzo allah sallallahu alaihi wasallam da je isra'i da mi'raji kaga an yi magana an bashi salloli haka ne ko ba haka ba to amma banda wannan intabe haduwa da allah akwai ta duniya shi yasa allah subhanahu wata'ala ce wa wa'adna musa ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا كاجا أشياء جاء هارون الله أما بيقى الله با وكلمه ربه كاتكم سنجي مغانا قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني كاجا بمبنشن shi yasa liqa Allahi akwai bil akwai kuma liqa wanda duk ya karyata annabi Musa ya hadu da Allah ko a nan duniya ya kafirta don Allah ne ce walan ma a Musa limiqatina wa qarrabnahu najiya mun tattauna da shi muna gane wannan shi yasa da Allah ce walaqad ataina Musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi wasu ka ce min liqa'ihi daga haduwar da yayi da Allah shi annabi Musa a nan duniya ko fala takun fi miryatin min liqa'ihi kakkai shakka ga haɗuwar da shi abin nan min liqa'ihi daga haɗuwa da Allah a ranar tashin alkiyama shikenan to in ka ji malamai sun faɗi magana kai hattara gakkate ka hada ka ce a'a ba haka nan na ba sai a je a kawo ayoyi da hadisi suka ce a'a wallahi dai ba wannan nika nuhi ba kai kai da ka ce abu ba haka yake ba bari bari karyatawa ce a baka dalilai قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله للي تبت ودن سنك قرية هدوا الله لقاء wannan alhamza asalinta ya'un ne eh na'am qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah tabbat waɗanda suka karyata haduwa da Allah sun yi asara ko ba haka nan bane bil ba'thi wa ma kanu muhtadin busu kasance shiryayyu ba wanga kaga bakin abinda mai jalalin ya kawo kenan yanzu sai mu dawo zuwa ga mas'alolin mu wa yawma yahshuruhum ko wa yawma nahshuruhum dazu na faɗa nahshuruhum na ga sun kalle ni sun dibe ni sun ce kai ko ba haka nan bane yawwa to dibo wa yawma yahshuruhum imamu hafs wanda rawi ne na imamu asim ya karanta wa yawma yahshuruhum ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da su biliya'i ruju'an ila dhamiri ghaiban aidan Allah ta'ala ma'ana ranar da Allah zai tayar da su mun ji wannan shi kuma wa ƙara albaƙuna banda hafs duk ƙurra guda tara da kuma ƙare guda an gane ko wato rawi guda shine shu'ba shi ma ya riwa daga asim sun karanta wa yauma nahshuruhum bin nuni ala liltifati domin nan an yi iltifati ne ma'ana an juyar da magana maimakon a ce wa yawma yahshuruhum tunda an ce inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'an kaga wa yawma yahshuruhum ay allahu amma qira'a ta jamhur sai ta ce wa yawma nahshuruhum sai an kai iltifati maimakon a ce wa yawma yahshuruhum a qira'a sai ka ce wa yawma nahshuruhum saboda tayarwa wani abu ne mai girma sai an ka maido shi zuwa ga Allah ba a ɗauki wancan uslubin ba shi ne abin da kiruhi iltifati da Allah ce kuma zai tayar da su saboda tayarwa abu ce mai mi mai girma kakka sa tsammanin akwai wanda Allah ba zai tayar da shi ba don Allah zai tayar da su kuma in Allah ya tayar da su kowa zai tsayu gaban Allah babu titir babu matsayi kuma duk abin da ka aikata Allah ya sani in ka yi mai kyau ka tsira in ba kai mai kyau ba duk wanda ka yi sifofin mutanen kirki ashe kuma zulumbu zulumbu ce wutar kaikai in ji malam bahaushe ka sa akwai wanda gashi da sifan muminai amma ya iya cin amana to duk waɗannan Allah ya san da su duk wanda ya fake da wata sifa ta addini ya cuci mutane duk Allah ya san da su yau mutubula sara'ir hatta da munafikan Allah zai kyale su dan haske hasken da suka tunanin sun cuci mutane sai Allah ya bar su da shi sai sun fara tahiya an kama hanyar aljanna suna jin daɗi yadda sun kira ganin sun yaudari mutane sai Allah ya kwace hasken yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura kaga harko an bar su suna nan suna dibin yanzu sun sha yadda sun kai iskanci a duniya sai Allah ya sa an ka juya da su dama Allah ce yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun don haka nahshuruhum in kace yahshuruhum ifradina qira'a ta hafsu nahshuruhum za mu tayar da su an nunu lil'azama domin kace nahshuruhum za mu tayar da su Allah nawa ne a da musulunci goda to nan an nunu litta'zimi intabe cikin qur'ani yawa gare نحشرهم الذين آتيناهم الكتاب نحن أعلم بما يقولون سيكتي النون كوكو ضمير من الجمع للتعظيم don girmamawa ko a faransanci akwai wannan yanzu in ka ce ci mutum nawa ne to in ka ce vu da yawa to amma yanzu sai ka ce ma abokinka silvu play kaga ba mutum guda bane mutum guda ne amma kuma abin nan ko kuma bari mu dauka da Hausa ayi ta gaba da gaba eh ayi ta ta kari idan mutum na magana da baban shi sai ya ce mi ku su baba kana ta kai baba in dai ba wanda babu tarbiyya ba dai ko kuma lamari ya baci eh eh ku kai baba eh eh to eh usulubi ne amma yanzu bisa eh kai baba kai baba to amma dai da yawan mutane suke cewa kusu baba domin mutum bai kusu mamma to kaga annuri limi littazim muna ganewa don girmamawa ko a larabci wallahi akwai wani malami da ya karantar da mu ana kiransa professor dr mas'ud jabran malami ne na lughal arabiyya da adab hamma majma'al lughal arabiyya na kasar libya gaba ɗaya ya taɓa rikonsa kuma yana daga cikin baƙaƙen libya in ka gane baƙi kirin ne ni ma na hishi yadda madama an gane ko amma wallahi bawan allah nan in ɗalibi a jami'a kake a aji na farko in zai maka magana bai cewa anta hannun baro kulliya tunda ya karantar da mu a shekara ina ganin ta uku da ta hudu a shekara ta uku ya karantar da mu na adab a shekara ta hudu ya karantar da mu a adabul muqaran wallahi ko yi ko karamin ɗalibi yau an ka kai shi tare da cewa ustazu doktor ne profesa ne antum yake cewa ban taba jin ya ce ma wani anta ba girmamawa mutum na biyu wanda ni gani da irin wannan shine wani babban malamin hadisi da yake a jami'a ta sayi doktor baba shi ma ko yau karamin ɗalibi antum yake cewa ba ba haka nan bane mutane masu girmamawa yana da fama da rashin lahiya muna fata Allah subhanahu wataala ba shi lafiya da shi da sauran musulmi ma'ana dan ka ce ma ɗalibinka antum in ka girmama ɗalibinka ilimi ne kan mutumta amma munan sai kaga mutum wani sai ya dibi baba ne dama baba ne ya faɗi wata magana cikin mutane ya ce kai baba kai baba sai ya shiru dan ya san magana da ya faɗi ba gaskiya bace kiko wani suna tattaunawa da wani da cizo cikin mutane sai ce ƙarya kakai ƙarya kakai sai wani ya ce mai dibo ɗana ya ce ya ka yaro ba a ce ma da cizo cikin mutane ƙarya kakai cewa aka yi jama'a a dubi maganar ka aba jama'a to almuhimmu wannan aya akwai bayanai masu yawa karkashinta da an ka ce wa yau nahshuruhum a ƙira'ar da ba ta hafsu an ba ƙira'ar da ba ba ba abin da ta hafsu ba an gane ko nahshuruhum an nunu la tufidu ta'addud wa inna ma tufidu ta'zim kada wani zai ce maka ai cikin qur'ani ma an nuna Allah ba guda bane innama Allahu ilahun wahid qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mun ji wannan da kyau to wannan mas'ala kenan wa yawma yahshuruhum yahshuruhum za a tayar da su akwai wata mas'ala ba mu samun bayanin ta amma dai hum bai ce wa hunna ba kuma za a tayar da maza za a tayar da mi mata to dan mi an ka ce yahshuruhum ba a ce wa yahshuruhunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi inas ka allam yalbasu kuma a ce wa yalbasna ba kaga yalbasu na maza ne wawu ta jama'a li taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inath sa'atan min an-nahari mun kace sa'a nan wani yanki na lokaci ka allam yalbasu illa sa'atan min an-nahar yata'arafuna bainahum suna sanin junansu an gane ko nan wani lokaci qur'ani ya ce mutane ba za su yi magana mutane magana ba kuma ya ce yata'arafuna bainahum bayan ya ce yawma yafirru al-mar'u wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yawma idhin to kuma can sai ce yubassarunahum يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وفصيلته التي ومن في الأرض جميعا كما يتي فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا كما يتي وأقبل بعضهم على بعض يا ذا هذا to dole sai ka san yadda ake aljam'u bainan nusus ko dan qur'ani yuna kake shine wani lokacin farkon da an kai busa kowa ya rikici dan sunan shi mai jalada abin da ya nuna farko ana tashi mutane za su gane juna a'a lokacin da an kai busa ko haito da cikin kabari da waya wani ya shi kalli wani na biyu inda ya ta'arafu na bainahum in an zo wajen hisabi dan dole sai ka gane matakka ta gane ka dole akwai haƙƙin da zaka ba matakka ta baka naka haƙƙi babanka yana jiran ka kowa duk waɗanda ka zalunta kowa yana nuna jira kaga dole a san ka kasan mutane in baka son a san gidan ko kakka ci amana mutane kakka taba kayan mutane sai ka zauna lahiya da ka ji ana bidan gidanka kuma na cewa gakku haɗe in mutu ya so ku ce babu dinan wallahi ka san baka da gaskiya ya ta'arafuna bainahum za mu zo mu yi bayani za su ga junan su in ka diba cikin tafsiri na Qurtubi karkashin wannan ya kawo bayani in ka diba cikin adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an shanqiti wajen ya ta'arafuna bainahum ya kawo bayani sai sati mai zuwa akwai rayuwa qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah tabbat waɗanda suka karyatar da haduwa da Allah sun yi asara wa ma kanu muhtadina bu su kasance shiryayyu ba malaman har da qur'ani sun kace a cikin qur'ani wa ma kanu muhtadina ihinzanu nawa ne uku sun ka ce babu wani na farko ula'ika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadina cikin suratul baqara na biyu kuma cikin suratul an'am qad khasira alladhina wato qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadina na uku qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i Allah wa ma kanu muhtadin bakin su ke ga in ji malaman har da qur'ani in ka ji akwai ƙari ka kawo sai a gyara ɗaliban ilimi muke a kowane ɓangare idan muka yi kuskure mun yadda mun yi kuskure a gyara addini na Allah ne nan ya kamata mu jaburki abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh